الحمد لله الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أسبر جل الله دي شاكر غوث جمال الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annaba alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na na saba'in da tara za mu tashi darasi na tamanin daidai a wannan littafi mai albarka na amdatul ahkam at-kubra da babban malami al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi al-Jama'ili rahimahullah ta'ala inda muke babi na 49 hadisi mai lamba ta 270 zamu kai a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji wasu zoba Allah ya san da gafara inda muke gabatar da wannan karatu a wannan littafi kamar yadda na faɗa za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da saba'in al hadisi saba'una ba'da mai akai hadisi na ɗari biyu da saba'in dingi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara musu yadda da ɗan da mahaifin. Allah huta ne a Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ji manzo kira da aminta Allah tabbata a gare shi. Ya kuli yana cewa amal fashi a shekarar da aka yi fatahu Makka. A wata shekara aka yi fatahu Makka shekara ta nawa? Na? Shekara ta nawa? Shida. Hudaybiyya kenan. shekara ta nawa kai fita wa makka tara shekara ta tara na shekara ta takwas a watan ramadan ko shi ne zancen da ya fi kwari ya fi duk da zaka ji wasu suna faɗa tara amma shekara ta takwas a watan ramadana kamar yadda malamai suke kawowa to shi ne yake cewa ya ji annabi alaihi salatu wasalam shekarar da aka yi fatahu makka shi ne amal fashi shekarar da aka yi fatahu makka shi ne mala yake inna allaha wa rasulahu harrama bai al-khamri lallai Allah madaukakin sarki da manzansa harrama sun haramta fiye da siyarwa na giya sai za a ce inna Allah wa rasulahu harama ba harama bai alhamdu me yasa aya larabci ya kamata tunda mutum biyu ne ya kawo tasliku alifu tasniya ko da sai aka ce harama bai alhamdu me yasa ba ce harama bai alhamdu ba na'am kun yi shiru wai da wani tunani ne ke zuwa yi to da wani ke ji ga can Allah ya ce Allahu wa rasulu wallahu wa rasulu ahaqqu an yurduhu ba ce ahaqqu an yurduhu ma ba domin ba wuce yana cewa kayan Allah ai na annabi ko da abin da Allah ya haramta ya annabi ne ya haramta da abin da annabi ya haramta Allah ne ya haramta an bayyana da kyau ku ba a raba Allah da ba a raba annabi da Allah mai ɗaukakin sai duk abin da Allah ya haramta to annabi ma ya haramta akwai maganganu da yake ke faɗa to haramta fiye da siyarwa na giya giya kawai duk abin da yake da alaka da ita kaga akwai hadisi da ya lissafa mutum goma akan giya duk Allah ya tsine musu da mai siyarwa da ɗan dafanta banda riba riba ita ma tana nan za mu zo kanta banda riba wannan giya kawai da nisabin mutane a hotel ko ya ɗauko ya kawo ko ya zuba a kofi duk wayannan Allah ya tsine musu da wanda zai rubuta rasid duk Allah ya tsine musu sannan haka ce alhamdu shi ne kullum ma sabar al'aql duk abin da zai lullube shi daga aka samu kimar ai sai mata ce cewa kimar baya bi ko abin da zai lullube to duk abin da zai lullube hankali ya rufe hankali ya ke cewa giya kullum ma sabar al'aql wa huwa haram da abubuwa uku ne akwai al-muftir akwai al-muftir akwai alhamu abin da yake wato alhamur shi ne abin da yake nemi da hankali gaba daya almuskil kuma abin da yake bugarwa almuskil kuma abin da yake sa katala mutuwar wayannan guda uku kowace a ce sun ba da dalili ban mutum ya sha abin da zai sa ji wannan malamai suna cewa ya aikata haram shi ne ake magana a kan allurai ko magunguna da ake ba mara lafiya ba kaga idan aka zo ko za a yi aiki a za a ga wani lokacin sai an gama bugar da mutum hankalin su sai hankali ya tafi ma gaba ɗaya kai ko sannan za a zo a yi aiki wannan kaga tunda akwai dalili ba haramun bane kuma abin da aka yi amfani da shi ba ɗauko abin da Allah ya haramta din ba wannan ya halatta amma idan likita ya ce ka ja syrup 10 mil ka ja 20 mil ka bugu ka yi wa Allah ne wannan laifi ne asalin ka kalli da nalin ko duk wani lillin din nan gaba daya ai ka gaba ɗayan sa an kawo su ne don magani ko amma idan aka yi overdose fa ya zama kuma abu na cutarwa na haramun ne tunda asali maganin halal ne ba haramun bane kofilin yanzu askorex ire-iren su wannan magungunan duk ya halatta domin magani ne amma kana yin overdose ko kan tiya ba a ce ka tiya ba in ka ja ka bugu ka aikata haram to shara shi za a kai ba wannan ban mutum ya siyo fura ya bata ta buga yana ji yana gani ya ɗauka ya ja ya ja giya ko kuni kaga akwai wanda zai siyo da ce wallahi ba zai asara kuɗin sa ya manta ta buga ya ɗauka ya sha to inda zai sha wani abu ya faru shari'a za ta kama shi wani wani alaran ma ya biyo awara ya ajiye zai kun san ɗan adakawa ai wannan giya ce wanda aka yi shi kamar annoba ce na ce wani ai annoba ce inda yanzu ka san Allah ya taimake mu babu kankace ne wani yana zuwa ya da yin wata zai ta yana bukewa wallahi ga sun ci a wurin nan kawai sai ka kyautu da yace muka tafiya wallahi haka yake ne da wannan alƙawa a cikin shi har kawai kawai ka kyautu da ke mu za a wuya ka ji wata rigewa to wannan shi duk abin da shi Allah ya haramta giya a gurare da dama ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara asali giya ba haramta da lokaci guda ba domin wato da yawan mutane a jahiliya kusan manyan mutane ma suna sha mutum zai ja ikatai da sai da ita zai sa a kawo giya fada ko majalisa amma yadda yanzu kuna da za a ga ke gida da jikiri ko rake ya zo sai a kira wuce a siya in ba majalisar marota ba an gane da yanzu yanzu ga majalisa an zauna an yi shiru an yi awa biyu duk majalisar da aka yi awa biyu uku ba ci komai ba an marota ne kuna zaune kawai zai ku jan hira a ai ya kamata a je wani abu a can taba saboda haka su su wannan za a kawo a taba ga ta nan a cikin tulu kawai duk wanda yake sha'awa ya sha to da musulunci ya zo ya canza su da yawa manyan mutane suna shan giya to sai aka bi tadarruji aka ba abin daki daki sai Allah madaukakin sarki bayan ya saukar da aya cikin suratul nahl sai kuma aka dawo bakara bayan an dawo bakara aka ka dawowa ne sai ta bakara ya tsari daga ayin khamri wal mai wal maisir don wasu na ta tambaya wasu na ganin ko ba har ko na abu ba to ana huta gona da yi don wani ya ga da yawa sai ya ta shirme domin kana so ka ga mai ladabi ko ka ga dan kwaya ya fi kowa ladabi muka ke ba dan zai iya zama ganin tinkiya ya tsuguna ya gaishe ta sai na kwanan ki zai iya in dai bugu domin hankalin ya rinda sai babu shi za abin da ake gaya wa matasa kenan shaye shaye ai ba sai an ja ma aya ko a inji ba auna ma wasu da wanda tun kan aje ka suke yi ka kalle su ka ga ya suke mu ƙananan yara sun raina su ƙaramin yaro zai aike su a wani ya shawo ya bugu ya faɗi sai wani kare ya zo yana dilalar da yawo ya yi amai sai kare na zo zai ce lashe masa bai yana lada ka san da yake masa cewa akramaka Allah kama akramta ni yanzu mun da babu cewa zai faɗi wannan wai yadda ka girmama ni wannan karar yake ga yawa kai ma Allah ya girmama ka yana ta dace mun baki da ido da fuska saboda aman da yi amma yana gaya masa akramaka Allah kama akramta ni Allah ya girmama ka yadda ka girmama ni wannan na gaba zai shi ma wai girmama shi shaye-shaye ai ba karamin ciwo ba ne kuma shi shaye-shaye duk wani yaji da baka yi tsammanin za a iya yi ba in ana shaye-shaye to za a yi ba ba ganin kisar da ake kawowa ta haru da maru ai akwai fabricated kisa wajen ko ka ce kisar da malamai ke kawo wata bata inganta ba cewa wayannan matan aikin yaudari haruto maru ne ta hanyar ne da take neme su jinjina da su suka ki ai da karke a labarin duk da bai da inganci ai duk da wata giya da suka wata giya suka ga suka yi kisan kai kuma suka tafi da su da inganta ba amma ana zuwa nuna ma illar giya in mutum baya dauke dauke in ya fara jayayya ya zai ka daukar kayan mutane domin duk lokacin da ya rasa zai nemi na kowa ya dauka zai nemi na kowa ya dauka shi sa kullum abin da ake gaya wa iyaye idan ka ga kullum da an shiga wannan a dole zan idan yaro ya motsa daga sha biyu zuwa sha takwas to ɗan ke zama abokinka in kaka yi zaɓi shi ne abin da yake faɗa ran nan ba abin kunya ba ne ka janyo ɗanka ku tafi makaranta abin kunya shi ne ku tafi daji kana riyal madrid yana barcelona a titi ya muka dariya ka zazzage shi ne abin kunya ko ba ka ce ba daji ya ce shi kan ɗan barcelona ne yaron kuma ɗan uban kuma ɗan riyal madrid ne aka ce su hudu yayi dariya ya ce ba zai danna ma a dan abu kaza kaza kaza kaza aba ba ba kawai dan mun ci yau irin wayannan abubuwan ba ko ka ga wai mata da miji ita yan Barcelona shi da Real Madrid ko dan Manchester United ita kuma dan MPD misali wannan sai a zo wai saboda wannan zai gina kula saboda an ci to ba abun kunya wani abun kunya shi ne ku tsaya musu kai da ɗanka kai kana can kulab ɗin shi yana nan amma ba abin kunya bane ka ja ɗanka ku tafi masallaci yau zama abokin ku kai ta jan zafi idan ka ga yaro ya je shiru shiru to ka matse shi saboda su masu ƙwarar yara sun fi ƙwarar masu yin shiru shiru wani lokacin yaro mara ji da wannan komai da fitina a gida su ba a jan su da wuri wa'annan da za ka ba za ka bari ba ka za ka ba masu tsokana amma wanda zai zo shiru shirin nan za dan da wancan dan abin da aka sa hannu abin ya yi nisa dan ba za ka gane da wuri ba wani yaro da muka rika kawo shirin kwanaki wasu ba daga cikin malaman mu na islamiyya sun zama da aka zo ana ta bibiyar yaro ne haka kawai malaman su sun gano da biyunsa sun canja ni ma na zauna ne muna ta bibiyar sa kaza kaza wallahi za ka kya mamu shi kuma abokan da sun aika cikin din su su suka ba shi a nan gaba a nan da yake mun muna jira da shi yake mun malam ai har matan ajin kusan 85% suna jin wani abu kuma ya iya turanci turanci ne yake turanci hausa ɗaya su turanci uku amma mutum iya ta ɓaci ba don kyau iyaye ba so kuke su turanci ba to ya iya amma ba ya tafi kullum abin da ake gaya wa iyaye sai ka gane cewa kawai muna son tarbiyya ne amma da baki ba da gaske ba wallahi sai nake masa to ya kuke yi sai ce mun ai in an fito break in an fito break ya ce a wannan lokacin ce amfani da dama a hajji ba ta da maza za a ta harka ya ce akwai wanda zai zo da abubuwa a jaka ya ce kawai sai sai wani ya tsaya a bakin ƙofa da an ga an kuliya doji kawai ya yi tiya to kun sha wani abu wanda kuma yana da warin da yana daga abu yake da turare su yi ruwa yake ai za a ga yawanci matasa ana yawan mu'amala da turare yake to ka bai da wannan turaren ba za a gani wallahi da wakil da yake faɗa dan bojiyo yace in Allah ya baka ƴaƴa ko nawa ne baka yi saka shiga aljanna ba sai Allah ya tambaye ka kan ilmin da bayan ka yi bayani a tambayi annabi a ce haka kake yi duk mun ji yanzu amsa wannan tambayoyin mun yi ya wani malamin da yake magana last week ne ba wannan ya zo mana gaisuwa wasu daga cikin malamai suna sai wuce ba muna magana akan ya ga muna taron makara sai yake magana a kan yake wanda lalacewa al'umma yanzu a gaban ku kan ku je fito da yar ku za ta fito katuwa da limi ce ta zama makaranta kuma a cikin unguwa ba wai a tsaban garwa kuma a kasa magana haka muka koma haka muke ba a gaban ka yar ku za ta fito ba ne ba da limi ce wai ta zama makaranta ba tsaye da me yasa kunya ita kunya kamar yadda ka san ina irin abin da yake lullubi wannan riga da take lullubi jariri to kamar haka kunya in ka bari aka yaza wa yarka ku to shi kenan duk mutum da gani asali kunya ne da wannan kunya ce a lulluɓa da ita da zarar an yaza maka ita to za ku sha mamaki abin da take jin tsoro yanzu za ta daina domin an cire mata kunya kamar haka kunya ne da ni ba da manta ƙananan shekarunmu a makarantar firamare in kai ne shi aka kai ka tsakiyar mata to ka shiga uku babban diskirojin ɗinka da za a kai ka gurin mata ba su da su kawai ba inda suke ne za a samu guri tsakiya can amma kana cikin su wallahi ta shiga uku amma yanzu a makarantun yaran ba sai a duba a gani ga shi ɗin ga gana ta saboda an ware tun daga wannan lokacin an cire wa kowa tsoron kowa bature wanda bature ba wanda ba musulmi ba zai gaya wa ƴan sanda da fita ta fara wayo cewa wannan jikin na ke ne shi kaɗai ake ba kowa ya taɓa haka ke amma wanda musulmi ne malam bahaushe da yake da tarbiyya da kunya shi ma yanzu babu in kana so ka gane wannan sai ka ga ai gaji nan za ka yi ta gani majority yan tiktok sai hausa fulani ne duk hausa fulani ne kunya kayan kuma abin da ya sa annabi ya ce alhayaru wal imanu qulina jami'an da kunya da imani ɗan biyu ne saboda ne da ni kaga imani ne yake hana mai mutum ya yi ko to kunya ma tana hana tana hana akwai wanda ba imani da ne zai hana ta zina ba kunya kunya ce kawai shi ne misalin da muke bayarwa da a ƙasar hausa idan wata ta yi abin kunya a gidan to din da garta a gidan idan aka taso ka tashi neman aure ka je gidan ku daga gidan ku za a ce a wallahi ba za a yadda ba san za a ce din da garta ku kawai ka gaje amma yanzu babu wannan duk gaba ɗaya an ajiye shaye-shaye mun sha gani ba da an miƙe tsayewa mata za su gani sun zo a ne da sun tsaya sun sai abin shaye-shaye sun tsaya wallahi wata shekara na musu shekara nawa ne wata ta taɓa tare na a wajejen tudun bari wai dan Allah mu taimaka mata za ta ji muna tsi za ta ji za ta ji magani irin ce maganin ne wai tari take to wanda ya zo gurin sa je to gani sai ce karka ba shi yake da nan da shi sai ce ina da yake mun ga gidan su ba shi da yake wallahi ba ta aure matabiya yake har da ɗa ba ko ɗaya Allah ya tsoro to da haka Allah ya haramta shayi shayi ya haramta shan giya ya haramta shan duk wani abu bai bugarwa ya haramta kaga yanzu da Europe din ya dan yi tsada ya suka canza sanu amma dai duk da haka wasu lafiya saboda wasu ba su ke siya ba ƴaƴan mata hali ne suke siya musu Allah ya shirya mana Allah ya kare mu sai ce wal maitati da mutu duk abin da ya mutu ba ta hanyar shari'a wace ake kira mutu asali ba ta ta abu shine kullama a dafa hanku duk abin da a dafa hanku da ya mutar da numfashi shine mutu to amma da abin da aka yanka shi ma ba ta hanyar Allah ba wa ma zuri a gauri la shi ma mushi ko kuma yankan da wani yayi wanda ba ahlul kitabi ba shi ma mushi ko abin da aka yanka shi ba Allah ne yake ayyankan ba shi ma mushi shi ne ma zuri a li gauri la ko li gauri la yi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله Allah ya haramta muku cin mushi me yasa Allah ya haramta na gaban wal mawqudatu wal mutaradiya duk dabba da aka samu aka bayyana da sanda da wanda ta fado daga tudu da wanda suna faɗa a cikin shanu ko raguna wani ya soki wani ya soke ta wannan ɗi'a ita ce wanda wani ragon ya soke ta da ƙahonsa ta mutu ita ma mushi shi ne annabiha wa ma akalar sabu'u da wanda dabbobin daji suke saboda haka duk wayannan mushe to Allah ya haramta cin mushe wani ɗin jiri da alade wanda za a ga mu matasan mu Allah ya taimake wanda ya taso a irin guraren nan ma ya girma a nan zai ta zai ce ba zai taɓa ganin alade ba in dai ba a hoto ba a hoto ba sai dai wanda yake tafiya ya tafiya tafiya kudu ko ya tsallaka ko ba kudin bai irin wajejen su Benue sai Nasarawa ko Kaduna yawa irin su jos in ba nan ba za ka yi wani zai ce ma bai taɓa ganin alade ido shi ido to haka nan alade shi ma haramun ne shi wal asnani da gumaka na komi na kata koli ko na roshi ko na mini in dai gunki ne shi ma Allah ya haramta fa kila ya rasulullah sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah a ra'ayin umar manja ba mu labari dangane da kitse ba kitse na jikin na jikin mutan ba za mu je amfani da shi wa ala alladhina hadu harramna kulli dhi dhukur wa min al-bakari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma kaga wa fito karara إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون suna ganin shi kitan jin da baki za a yi ba sai suka ce fa inna hayyu la bi hasukun domin muna shafin jikin jiragen ruwa ne kaga aka shafa a jikin jirgin ruwa zai hana ruwa penetration cikin yau wajen da na katako ne kaga tunda da mai ruwa ba zai rika ratsowa har ya jika shi ya rika tinkin a cikin ruwan ba wai da hana bi hasbil sannan ana yin mai arewa fatu fatu mai ana shafa mai a jikin fata wa yustasbahu bi hannas sannan mutane suna yin man fitila ne man fitila wannan kiran da shi sai a narka shi a zuba a cikin a kibarbar eh sai a kulla da gwanin sai ya samu fa qala la annabi ya a kun ba shi da ai ba wannan duka ko yace huwa haram annabi yace haram ne duk wannan abubuwan da zai wanda yace ai da an yi amfani da shi da ba shi da ai ba annabi yace huwa haram haram ne بلال كويا أن المحارم حوجي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا لو جاء رجل الله ثبت عليه وبدا عند ذلك يا وينا به قاتل الله اليهود Allah ya tsine wa Yahudu ko ka dauke shi khabar ko ijai ko kuma Allah ya tsine wa Yahudu duk ne kamar radiyallahu anhum ne wa radu in ka gada baka ce an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya yaje addu'a kai masa in kuma ka ce an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya kara maka yadda wannan labari da ke bayana biya halatta domin yadda shi ne da dan kuma addu'a to shi ma nan kadar lawo da yahud Allah ya tsine wa yahudawa labari da ke bayarwa لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم جاء ملكة الله يقين ويهود سجن كوكما الله يقين ويهود لذا إن الله لما حرم عليه شحومهما ko shuhuma lokacin da Allah ya haramta musu cin wato kitse na mushe jamaluhu sai suke narka shi sun ma ba'un sai suke siyarwa fa aka lusa manahu kuma suke kudin irin dai dabarun da mutanen mu suke yayi Allah ya ce ka a cin riba sai ya wa Allah wayo sai wani ya tara kudin riba ya ji ya zo ya siyo shinkafa ya raba wa mutane ai to ake karkace ita so ake kawai su tsawon ji mata gaba daya ka kyale wani yin mu'amala da ita ba kai ba to irin wayannan dabarun yahudawa Allah ya ce karfi su ranar azaba sai su zo ranar su yi ramuka in kibayen suka shiga cikin ranar lahadi sai su zo su ɗiba wai kaga Allah za a yi wa wayo ai ba ranar da kace kar mu ɗiba muka ɗiba in dai Allah ya ce bari kar a yi to kar a yi kawai yawwa to yadda yahudi su yi ba aka duka mana wujin su kuɗin kaga yanzu mutum ya karɓi cin hanci zai ce albarkar ƙosu shi ne irin wannan ne aiki wai albarkar ofis ka san halatta haram ba kafirci ne Allah ya ce wa ba haza shi ne kamar mutum ya zo ya ce ya kira da giya da ruwa da gangan wannan rikici idan da yi waka a ja ruwa ba ne jiba ya yi kure ita mai mai ta kai kuma sai kai bayani in dai giya ake nufi da wannan ruwan za a yi wa Allah bayani ta domin giya ba ruwa ba ce giya ya yi wannan zina amanu innama alhamdu wal maisiru ko wal azabu wal azlamu rijistun min amali kenan fajitani hu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ to dan Allah ya haramta abin da ya kira shi da haram ka biya kira shi da haram kar ka canja masa suna to haka yahudi ce me za mu koya karkashin hadisi na daya أن المحاربة للأجيال على الحقيقة هو الله حقيقة wanda yake haramta abubuwa shine Allah shi kadai domin ga shi na inna Allah harama aka ce bi arifi dalil Allah ya haramta shi kadai sannan na biyu anna rasul sallallahu alaihi wasallam la qila an lillahi ahkamahu wa mubayyinun maqasidahu annabi shi yake dauko hukunce hukuncen Allah kuma ya bayani akan su na uku dari wa bai da kamri min ayi a bai da kamri min ayi ke yi ganar haramcin sai da giya ta kowace fuska ta kowace fuska ko inda tana bugarwa ko me haramun ne tarihin bai da mai tafi haramcin sai da mushi naman da da kitsan da jinin da da komai na jikinta sannan na biyar gariwa bai da canje haramcin sai da halali mutum ya ce kawai ce ai ba a nan bane sai ya tafi in ka tafi kudu ka gana yin sana'a tana kawo ciniki masu hikima yi wanda ya tafi kudu shi ne wanda zai tambaya ya ga dodon kotu na kawo kuɗi to ka fara tambaya ya ga kwaɗi suna kawo kuɗi ka fara tambaya kafin ka shiga don wani sai ya yi tsamo tsamo ya fara samun kuɗin kuma wai zai tambaya kuma ka ba shi amsa ba zai ba sai ya ce neman wanda zai mata wili domin ya fara jin zakin kuɗin wala yahilu lahu an yaf'ala dinan hatta ya'lamu hukuman lahi in kana so ka tsira kafin ka fada rabi kake fara tambaya amma sai ka shiga to fitar ka aiki ku bar mu jale wannan na ga ya kawo kawai din da yawa babu salam babu da yake magana akan assalam ko assalam assalam ko assalam haka ce kiransa wani nau'i na kasuwanci ne wanda a jama'a shi ne kawai mausubun da shimma kun gaya bayan an haramta muzabara an sai da an haramta sai da abin da baka da shi ko da an haramta to sai aka zo yanzu saboda a bawa wasu sauki za ka buɗe wata ƙanƙanuwar ƙofa aka kawo rukuta mutum ne zai zo gaji yana da ƙatuwar gona a bai da kokobo hanyar da ake biya a jiya da rance ma mai ruwa bai da ita don wasu na zuwa su ciwo baki a banki ko ya zo ya yi mu ciwo bai da kishi ga gona iya gona amma ba kuɗin siyan iri ba kuɗin gyaran gona ba kuɗin ba kuɗin ba kuɗin daji ba noma kenan to shi ne musulunci ya buɗe ƙofa ta yadda za ta iya zuwa ga wani shi kuma a tajiri ne bai da lokacin yin noma amma azumi ya zo ya samu dama da zai siyo buhun shinkafa talatin ko gero ko dawa ya raba wa mutane zai dabara a kakan nan sai ya je buhu talatin ko arba'in ya aji in azumi ya zo ya raba misali shi yana da bukata amma kuma bai da damar yin noma to shi ne yanzu za a yi negotiation tsakanin mai hali da mai gona ba hali ta yaya shi ne za ku biya shi ne ke bayan mausufin fesima wani kasuwanci ne da za a tuffanta shi amma ta hanyar yin yarjejeniya ta alkawari ma'ajjal zuwa wani lokaci bi samanin makbudin amma yanzu za ka ba da kuɗin kun ga a bayan mun ce ka ba da kuɗi babu kaya na yara mun ko kuma akwai jahala karara da ne jinki biya ruwa ke kuma an hana to shi ne aka zo yanzu shi ga gona yana da ita amma bai to shi aka ba da kofar da zai yi wannan bi majalisul aqli a gurin da aka yi ya je ya gurin zai ajiye kuɗi can kuma ba ba a ba ne ni ina da filin gona ƙazuwa shinkafa ko dawa zan yi a gurin kai kuma kana buƙatar dawa da ka zo na buƙatar kuɗi zai ce ke in za ka siyar min da dawa zai biya ka kuɗin jinyar wannan a baya a sharaɗin mu da aka faɗa ai ya haramta ko domin akwai ƙa'idoji da ake kawo a riga in dai ka shiga kasuwanci ta shiga kasuwanci haramun wani satanci algara in ya shiga haramun idan jahala ta shiga ya haramta kasuwanci idan azzarar cutarwa ta shiga ya haramta kasuwanci idan azzaman ya shiga lokacin da ake kiran sallah na biyu na juma'a ya haramta kasuwanci in alkimar ta shiga ta ja ya haramta kasuwanci in mun faɗi wannan a baya to yanzu da haka zo ba kayan to yanzu wannan kasuwanci ya halatta yanzu idan na zo in ce to shine asalas ko asalas bilfa ya yake shi ne ina buƙatar dawa sai ce ba tsaura sai ka faɗi sai ka yi filifin ya ce domin dawa iri iri sai ka faɗi wanda kake bukata ina bukatar dawa tsaura buhu goma a kan nawa nawa za ka ce min da kowane buhu sai ce zai ce ma a kan naira dubu hamsin a dubu ɗari biyar ke to yanzu za ka ban sai an sa lokaci sai ce ba lokacin kaka in ka ce kaka kai shi bai fita ba Disamba shi ma ba a yadda ba sai ka faɗi watan musulunci wannan wata jama'ar wata watan kaza aka aiki cewa mu gani shirin da bakwai ga watan jumadar aiki aka yanzu muna jumadar aiki ai an cire dawa ko sai ka sa wannan lokacin to ya halatta ya ɗauki kuɗi gaba ɗaya ya baka kamar yadda mutane ke yi da yadda za a mata harkar mota wani kila za ku buga da wannan mutum ya zo ya ce yana son kind of discussion shi wannan harkar mota yake amma wai da kudin da zai kawo ta saboda haka zai ka zo ku yi yarje shi ne yare ba ta harkar motar sun sani a faɗi motar ɗin da ake so a ce cikin da ya zama kaza mai reza ko kuma mai kaza duk wannan bayanan da kai full octane su dauran kaza duk wannan lissafin zaban ai wanda aka rubuta yaushe za ka kawo nawa miliyan uku da rabi yaushe za ka kawo wajen rabi da awal sha biyar ga wata sai a rubuta wannan ya halatta kaga bai da kuɗin kuma gaɗe da kuɗi gaba ɗaya ka bai zai je da shiwoyi domin har sai ya auna har wahalar da zai ja ya auna ya ga nawa zai iya samu gaba ɗaya wannan ya halatta shine as-salaf ko as-salaf karkashin wannan ayar ta karshen bakara ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin musamman faktubu karkashin da ake wutar da as-salaf ko salaf bari mu je zuwa saboda haka ya tabbata alkitab ya tabbata a sunna ya tabbata a ijma'i a salaf ko a salaf duk malamai sun yi ijma'i akan ya halatta domin taimako ne shi kansa wanda zai zo ya noman yanzu ka taimake shi sai ga Allah ya taimake shi yanzu bayan ya biya ka dawa ka kuma har auren da ya yi da wannan abin da ka bari kuma kai ma abin da ka biya ka ci ba. hanya ce ta taimako ina salaf bari ku ji misali hadisi al hadisi al hadisi wa sab'un ba'da al-jihadain hadisi na 171 an Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina annabi ya gabato Madina Madina dai Madinatul Nabawiyya Madinatul Munawwara annabi ya zo wannan garin wa hum yusuliquna fi tiba sai da su suna yin kasuwanci na at-talab ko salam ko mimin ko fa da ɗaya ba wani yusli kuna gaji ba yusli muna ba yusli kuna bilba suna yin kasuwanci na baki da zimari a kayan gona amfanin gona a tara na shekara guda mutum ya zo tun yanzu za a zo damuna kafin ta kama zai shi shekara mai kamawa zan sayi shinkafa a hannun ka buhu kaza ku yi yarjejeniya buhu kaza a lokaci ka yanzu zai gari ya faɗa ka ci duk kuɗin ka baki shekara ɗaya ko kuma ka ce sai wanda shekara biyu ma za ka ba a birnin a baya bayanan da muka aiki yaran da yawwa wanda da dai ko shekara biyu wanda na ka ko uku ya halatta fakala sai annabi ya ce shi ya same su suna yi ce to ga sharadi man aslama fi shay'in da jihu wanda zai yi salam ko salam akan wani abu bal yuslifi kai ma'lum yayi salam din ka ko salam akan abun awo sananne a ce za a bani wato buhu goma kowane buhu yana dauke da kwano arba'in kuma na gogani misali kaga an yi tunis bayan yawwa idan kilo ne a ce kilo kaza shi ne shi kai ne ma'lum wa wazni ma'lum in na skeli ne shi ne wazni shi ma wani skeli kaza sananne ila ajalin ma'lum kun ji definition ɗin zuwa wani lokaci sananne ba a yi arfi yau sai zai kamo ba mota ka jiran da ta zo bai ba bai ba ba shi ta shafa ai an riga an gama yanzu misali zai je ya zo sai da ya zo ya ɗauka kafin kafin ya kawo ya ka ce ma ai ka koma mai hukun miliyan biyu da rabi miliyan uku zai biya kun ga mai jeje ya da shi shi ta hau shi ta hau domin kai jinki kuka yi gaba ɗaya kuma ta yi idan ka taimaka masa saboda haka ba ruwan shi da bai tuntuɓa kamfani ne zo yi ciniki da kai ai da yake yana son kara sai ya gaya ma cewa to kaɗan jira ka ba ni zuwa gobe ya je gaba tattara bayanan da ya zo ya ji nawa zai samu da kuɗin fito da kuɗin haraji da kuɗin ba shi ne kire ya ce ka siya kaza sai ka yarda amma kai ma dai ka ba ni sharadin ka lalle cikin da ya zama mai kaza ne da ta ta zama mai duk ba cikin sharadin ba mai rediyo sannan kafafuwan da cutar nan kaza a da wannan sharadan kai ma idan ya kai ya wani sharadi a cikin tilki bai ba shi ai da shi ne kenan man aslama fi shay'in fal yuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum shi kenan annabi ya sallama kowa bari mu ji yayi na'am na'am na'am نعم نعم نعم
lokacin da alkama ce za ka ba da alkama ta bibi da ta kwanta abin da aka ba
na fahimta
ka bayan shi ne
to idan ba ta ba ba ba shi ne dama ka biyar wasu wanda wani abu da wani suke yi yanzu wannan yanayi a zo a ba wa mutum tai a ba shi iri a duk abin da yake bukata ba ruwansu da kai sai an gama tayi sai a zo kawai ka ba da ta wannan kuɗin eh dama su already ne ba eh Kaga abin da yake daidai shi ne kawai ai abin da gwamnati take yi irin gwamnatocin da suke so su taimaki manoma kawai a bawa manomi bashi a kyale shi kai ba da ruwa dama iya ba shi wanda zai je bakin ki a kyamin ki saboda yanzu inda garan sun yake ranka da shi idan aka zo wannan abin da aka ba wa mutum idan ba ta yi ba fa sai ka biya shi ne abin tambaya to ka ga kuwa ai akwai matsala asali shi ba shi to a yanzu za ka ba mutum ka taimake shi shi wanda kuka yi salam da shi a salam shi ta hau ƙa'ida shi ta yabi yaka eh a da bambanci da wannan a shi wannan da ya zo bai bai fayil ba kai sai ai ai na annabi cewa ai a faɗi lokaci su ko wannan kare da aka yi random da cewa ka je idan kai yi za a zo a ɗebi kuɗin na annabi alaihi salatu wasallam cewa ai fi gairin ma'alumin wa wazinin ma'alumin ila ajalin ma'alumin to yayi eh rashin sa wannan ka'idar ko da jira ga musulunci baya son kofar da wani zai ji kaikai la zarara wala jira shine abin da ba a so kawai tijara a zuwa zai to gaji za mu baka kuma a baka rancen kayan na kuɗi kaza amma ina buƙatar gero ne buhu kaza a kan nawa za ka jiyar mun ayi magana kuɗin cinyanmu saboda haka ka ga ba ruwanka da buhu ne ya samu aka zo kuma ginda ya lokaci kamar yadda annabi ya faɗa cewa a watan muharram biyar ga wata ko goma ga wata shi ne kawai abin da za a fito da to in ba ku wannan kaga shi za na ƙara maimaita definition nan cewa in ba a bi ka'idar annabi ba to bai zama daidai ba na yanzu abin da ake yi kenan shi za ba a gani daidai a ranka dai eh na eh shi na magana da lerar da yake yake yi irin wani abubuwan shi za mutum za ga ya tara kudin baya jin daɗin wallahi baya bai da nutsuwa me yasa saboda Allah ya bada sharadi an jiri mana zuwa zauna lafiya to abu sharadin Allah simple Aji ne kuskura ba ga dai definition ba ba na so in aka ba da definition ku ce kowace ka'ida sun bi ta ɗaya bayan ɗaya kawai matsalolin za ka ɗauka kamar yadda kullum muke faɗa a wajen albuyo din cewa idan kasuwanci ya zanto akwai garar a ciki akwai jahala ai ka kai akwai kasuwancin da mu ba mu ba san shi ba amma kai ne bi ka san shi ka taɓa yin mu'amala da shi ko ka san maji to ba wani za ka ɗauka ka tsora shi ne kowa na da irin nasu experience sai ka ɗauka ka tsora in ya ci karo da wannan kai ke za ka haramta shi me yasa saboda ya ci karo da da musulunci shi ne kawai alaikum salam na na ai ka'ida ce in ko ba haka bai ba shi kuɗinsa ai kamar mota ce sai aka samu cewa da ta zo babu rediyo a ciki wanda ya faɗa ko kuma su kai ta hadisi lallai da kawo gyara a bayan mota sai an same su sai zo babu sharadi ya shiga sai a biya shi in ko ba haka ba ce ya mata kudin sa la zarara wa la dirar yauwa Mm. kai da hau kai kai ne shi da mu ba ruwa na ni da raba ka kudin mota kai da baka kware ba ka bigo kai da hau ba abin da ya zama ni mota za ka kawo mun full option by one of the setting ne kaza kala kaza ne ita da da baka kware ba abin ba haka Na'am. Wannan bidiyon ba mu yarda da shi ba. Eh. Ka san wani lokacin mutum yake koyi, ka san koshi yana sa a hau social media a kama gangami. Ka fahimci wannan? Yadda yunwa ma take kawa, to koshi ma yana kawa. Haka wannan ta gangi, kana kallon maganganun su kai ka san kawai tsabar yunwa ce wani kuma kogi ne kawai ya ci ya kogi dogari sai abin da yake Allah ya kaje shi sai ya tafa dan abin da yake so ya wannan jawar ai ba za ta yi amfani ba ka ce a ta'awunu ala al-ithmi wal udwan kenan ai ta kawo wa kenan kana wanda kake siyarwa su ka goyi bayan su jake nan ta'awunu ala al-birri wat taqwa wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan mali yake babu shurudi fil bayna ya yi lokaci? to za mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin sa wanda muka kuskure Allah ya ce mana amin na wannan addu'a ce a farko tambaya ta farko kuma ina so na san sai hancin yankan farki da kira gashi ranar alhamis ina so na tabbatar da ranar dan na taba jin an ce wanda kira da wanda Allah tabbata a gare shi yakan yi haka ranar alhamis to ina so na ji akwai sai hancin wannan magana gaskiya babu duk da kake da iko kake so ka yanke farki kawai ka yanke masu lanka da wannan suna yi ne saboda ka ga ayar juma ko ba ka wanka za ka yi wanka ran juma sai a ce sai ka kimsa kai kai aski kai yan gaba amma shi barci daga lokacin da ya dame ka kawai ka cire gashi da zarar ya rike ka cire simple har za ka ce kawai abin da aka ce bai dace ga mutum ba ya aure kwana arba'in ba tare da ya tsara wa'annan abubuwan ba dan wani za ka bai da fitowar gashin da ko farci da zai kai wannan wani duk sati ne ma zai yi yankan farci da ne ya haske ko a duk ɗabi'arsa wani ma duk kwana uku saboda haka ba ba a ji zai ba gaskiya ba wani lokaci a iya zani na da aka wari ba a ji ai kamar kamar sujjada kamfi ne a sallah sai ga wani ya zo ya daɗe a sujjada gani ko ko ba kwa gani mutum ya daɗe a sujjada karfi sai ya yi linki biyu irin na sauran in yanka mutum na kai ko ba ko ko ba burke da hadis ba ba wanda ya saka ko na ce wallahi mu samu sallah a biyu ke wa masallacin biyu ke muka bi wani sallar la'azar duk sai da kan ya gaji a sujjada karfi ta karshe to ai kin kana yi ma kana fahimtar da kake faɗa sai da aka dera ba wanda ya saka ba wanda ya saka in kuma za ka yi wannan ba ka bari kai kaɗai ba a gida sai ka yi amma da mutane gaba ɗaya su da da yi ta halin ɗinsu ta fi tsewar da muka yaƙi ko me yake cewa oho bari kara da ɗaya tambayar wannan yace malam na kasance ni ban fiye jin wace wace ba amma kuma idan na ji ana Oji idan ya ji ana irin kaɗe-kaɗen da wake-waken irin na wannan masu yaban yace zai rika jin daɗin yaban sosai to amma ina tsoron hakan ya sa ko na fara ji ne ka sani cewa ita a kiro biman zilatul salat fa hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih haka na ya jadi ita waƙa kamar magana in an faɗa abu mai kyau to sai ta zama mai kyau ba ma mai kiɗa ba waƙe kawai yanzu kamar waƙen hassan bin sari wa ahsanu min kalam tara qattu aini wa ajmalu min kalam talihi nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wannan ai waka ce amma kai ka zan ba wani abu na wato na zargi ko da karatu ne annabi yake wa yabo ka ji kowa bai da koyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga su ba mai kyau da kare ga kyauta ba da farmato ba ne abu ya yi anan amma kai ba bari ba kai ba baki ba kai ba ja ba kai wannan hauka ne wallahi hauka ne ko a ce ba ka zama ba ka kasa ba ka gabas ba ka wallahi wannan hauka ne والشعراء يتبعهم alam tara annahum fi kulli wadi yahimun haka Allah yake baka ga kowane rami suka zamu shiga suke ba su ma waka wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ta hauta da ta larabci kowane akwai masu kyau yanzu ka koma malam da mun jera waƙoƙi na na da yake ai zaka san karatu ne kai kana ji ka san me ilimi ne yake yace dubi ne wai su samari wanda ya kamata tun da wuri ta ilimi tun da fari gaskiya ta rigayi shari yau ba shiriya suke nufi ba sai wuyuri da kyan sigari ba su yi iske dubari sun fi son magana kirari bai gama bai gaya musu za su kabari bai gaba ya kare su za su zaɓa ta dawo ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗauki inda ba ta fi ƙara auki wa tawakkan ko mara kobo ba wannan wake ne na karatu kawai kai dai kana so ka ranka shi ka ji wakar ka kawai ka kunna kiɗa kai sai ranka da kai ya kawo wani abu a can baya Duk dai karin bayani ne a kan ba na son faɗi abubuwan da ya taɓa a baya ne. Kawai ya yi haka tun da na fahimci ne na kuma kowa ya gane abubuwan da ya faɗa a baya duk ba sai na faɗa ba Allah ya ruba asiri na wa alaikum salam ai akwai wanda malaman da suke ga malaman fiqh idan aka yi wajen ba rauni sai ran to raunin da ko in an kyale ta ba za ta tashi ba to ba za ku yi amfani da shi inda an kare da ba za ta tashi ba amma kuma hadisi ingantacce ya nuna cewa duk abin da kuka rika kuma kuka yin saki to ku tuna masa hadisin muslim in ban manta ba saboda haka in dai an same ta da ranta su suna magana ne akan dabbar da mota ta buge cewa in aka zo ya kyale ta ma mutuwa za ta to kawai ya kyale ta ta kara ta to ba launin da je wani da za yi amma dai hadisi ya nuna inda an same ta da ranta a yanka kuma wannan zai ba musamman a yanzu ko yau wata wancan ba zauren kama ɗawa ba za a gamsu da kewa mutum yana ganin abu yanzu ya kyale ta kawai ta kara ta eh in an zame ta da rai aka yanka sai Allah ya dace da mu na eh eh eh ya halatta in dai ba don wani itikadi ba kamar ba kuma magana nake akan kirsimeti ba ba shi nake magana ba yau ba dai shi nake magana ba ina magana ne akan wato yankan ahalin kitabi haka kawai ka san babban illar da ta janyo kwantankin din akan magana kirsimeti ai akan dan me suka yanka shine illar ba wai yankan ba ka fahimta kamar yadda boka ne zai ce a je a yanka yanzu in boka ya za a je a yanka don wani abu haramun ne saboda ba don Allah aka yi ba shine wa ma zuri a rigaurillah abin da aka yanka ba don Allah ba yanzu a tsarin ba to yake baka ba tawayin takiya ba amma me ya dalilin da yasa kiristoci suke yin kirsimeti dalili suna yi ne saboda ne haihuwar annabi isa waye ya haife shi maryam waye babanta ka fahimce ni wannan illolin da suka janyo ake yi hana aka kai har malam shekul islam ya yi hukuma a hakali a hakamu a halin zimma da ikin za mu kira da mutakin haka ita magana illar shi ne kai ka yarda annabi isa Allah ne babansa kai ka yarda ka yarda Allah Allah ne Allah wato Maryam Allah Isa Allah ka yarda da Trinity yanzu kai to shine illar amma kawai yanzu kuna zaune haka kawai a ofis kuna zaune da abokin ka kirista ya je yanko kajinsa a januwari ko februari ko masu ya kawo fa kulu wa hali an mariya ba ka da problem din amma illa shi ne kawai ko da baka kalkale akan fatawa ba da amma ya yi buka ila ma la yi buka ka san yanzu lokaci ya zo da aka ta gani kamar ba a taɓa fatawa akan kirsimeti yanzu yan social media za su dawo mana da barabana a yi ta shirye amma ni iya wani da dare na wuce matsala ko na wuce ta ba fi maganar waye ya yanka ba a kan jamme mara isma'il kafin da idan za ka je ka sha martina ka ci naman ka kakkai wa Allah da annabi kariya yawwa kaga ai ba ce ma wa ba ga ma cewa abin da ba su yanka ba yanzu cewa kai sai ka ba mulkina da biskit da kyau ka karba kai haka ka ce ko amma yankan saboda shi yanka ibada ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya yanka dan Allah kawai ake yi wani na ji wani malami yana kawo wani magana yana cewa kar a gaya musu zancen banza Allah madaukakin sarki yake a aure su kuma sai a hana a siyan kansu kar ka shiga wannan rigiman ba ruwanka ni dai na ga su da inda mutum ba za ta kama daga farkon wata har farkon januwari in ban ci nama ba zan mutu ba to akan me sai na shiga abin da malamai suke da maganganu dan me yasa duk ina da wani irin fahimta ne duk abin da yake da sabani ba su kauce ma ka zauna lafiya wani ya ce kaza shirka ne wani ya ce ba shirka ba ne wannan abin dole ne to tunda ba dole ba ne shi ne kika yi gaba ka zauna lafiya kawai ni gaskiya irin wannan fahimtar nake wannan abin da ake ta maganganu akai ba dole ba ne to ba ruwa da shi ku je ku ci gaba da yi bari wani wajen shi kenan kawai da an zo yanzu wanda ya yi ne da wanda arab ya halatta da wanda ya haramta su ne za su tashi kara kai musamman wanda ya halatta shi zai kara kansa kai ba kai babu kai Allah ya yarda da in ji Allah ta'ala sati mai zuwa za mu dan yi balaguro amma ba iya satin ne kawai in ji Allah eh za mu je wata da'awa in ji Allah muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya ba mana alheri duniya da lahira muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya da kawo mu kumbunta Allah ka nuna mana kariya kariya da kawo mu kumbuje mata ina roƙo Allah da sunan ka shawawa matasan mu da ƴaƴan mu Allah ka shirya mu Allah ka tsora su a hanya madaidaiciya kasar mu Allah ka daura da ita lafiya a neman da matsala da tashi hankali Allah ka yi mana magani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gida muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka zama gidan gaskiya Allah ka rika da zafara suna ka ba mu tsawon kwana mai amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin duk wanda suke cikin kunci da ɗaukar yanayin wato tsadar rayuwa Allah ka yare ni akwai wani bawan Allah da ya yi business da wata baiwa Allah ya rarrashana ta karɓi kuɗin su da yawa kuma ayyar da kuɗin da fito to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fito musu da kuɗin Allah madaukakin sarki ya ya fito musu da kuɗin muna roƙon Allah da sunan da dawa da kofar da kasa Allah ya tura mu akan hanya ta dai na roƙon Allah da sunan da dawa da kofar da ka ji abin da ya karɓi mu Allah da iya mai Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين